ga umaru ga manzan Allah ga kuma duk matan annabi su tara a tare a guri daya annabi ya tare su zai sake su din Allahu akbar mata da wuyar zama suke to maza kuna ji fa annabi ne mata suka bata masa rai ya tare matansa duk gaba ɗaya ce zai sake su kuma wannan abu ba dan sansa ba Allah ne ce sake su ya ce ka tara suka ce musu in dai duniya suke so in dai kuna so ka san yanzu mu a yanzu saboda ba mu san darajar musulunci sosai da sosai ba ko ku a'a jahilci ya lullube mu ba mu karanta bare mu sani wato yanzu har wani tufa ake na yayi sai ka ji an ce wai ga atamfar da ake yayi yanzu yanzu a tufa ana wani yayi jama'a idan ka ce yayin tufan za a yi ashe kai mai karfi ka saya talaka kuma ya zai yi matar talaka sai ta ce ita ma ga atamfar da ake yayi a sai mata to kaga wannan ita ma ta zama ɗaya kenan da waɗanda ubangiji ya ce su ma a kira ta a sake ta duk matar da take ɗora mijinta wahala wacce tafi ƙarfinta dama abin da ya fi ya sake ta dan in bai sake ta ba za ta halakar da shi ka ji matan annabi domin abin da yasa za ku ji abin da yasa aka faɗi wannan din to yayin da waɗannan sahabbai suka tar da annabi su biyu Allahu akbar wajiman suka tar da annabi malam yayi shiru ya tare jikinsa guri ɗaya wato yayi kasake a zaune sakitan sannan annabi kuma baya ta baya ta ga mata guda tara kuma a zaune wa haulahu nisa'ahu ga matan kuma sun kewaye shi gaba ɗaya na tsakiya qala umaru sai bi abubakar shi da ije bai magana ba sai sai na umaru da shigarsa shi sai ya ce fa qultu wallahi la qulanna shay'an abhaka arhaku bihin nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah fuskarsa ta yi kicin kicin kicin da gani ka saran sabace ki sannan kuma baya magana abubakar ya je manzo Allah ya ki magana umar ya je ya ki magana sai sai na umar duk da haka sai ya ce wallahi ni ko na san maganar da zan faɗa yanzu annabi za a ga yayi murmushi a gurin nan fa qultu ya rasulullahi sai sai na umar din yace ya mai da aikin Allah yace na zo maka da wani labari annabi labarin da na zo ma da shi ko yanzu laura ayata binta ha bin bintu harijatan sa'alannin nafaqata ummatu ilaiha fa waja'at unuqaha wato sai Umar yace da Annabi ya Rasulullah ina ma da kaga wance wato yana nufin matarsa shi Umar din yace ya Muhammadu da kaga wance yanzu abin da taimun yace da kai da kai dariya manzo Allah dai bai ce komai ba yace abin da taimun kuma ita matan nan tawa da zan taho din nan wato sa'alannin nafqata ta tambaye ni wani irin abinci wanda ni ba da shi in ji Umaru fa qumtu ilaiha sai na tashi ni kuwa sai ne wajenta fa waje at'unuqaha sai ta karkatar da wato wuyanta ka san mata suna irin wani abu in za su faɗi magana mara daɗi su rika karkata wuya to she sai da rasulullah sai ji ashe kamar abin da ya same shi a nan na ɓacin ran gashi ya samu umar shi ma ya to da shi tun bai masa bayani ba to wannan magana da umar ya faɗa fa bahikan nabi sallallahu alaihi wasallama daga nan sai annabi ya murmushi da jin wannan magana wa sai manzo Allah da ya ji wannan abu da ya faɗa shi Umaru sai manzo Allah ya ce hunna hauli kama tara ya sa'alun na faqata yace ga sunan ai irin su sai manzo Allah ya nuna nasa matan yace ga sunan irin su ni ma sun tambaye ni abin da zan ba su ba da irin sa ni ma yanzu abin da yasa ka same ni raina a bace na kuma shiru din nan ni ma sun tambaye ni abin da ba ni da shi Allahu akbar ku ji irin wannan zama na duniya da annabi yayi saboda duniya annabi bai mai da ita komai ba saboda haka wannan abu yake samunsa kaji har mata su tambaye shi abu amma babu abin kuma har sai bata ya baci wanda duniyar nan da lahira da abin ciki duk gaba ɗaya nasa ne da ya faɗa haka manzo Allah fa qama Abubakar ila Aishata wato sai manzo Allah ya ta shi Abubakar sai miki tsaye domin sai ya tafi wajen Aisha domin ita Aisha yar Abubakar din ce wannan zaman da suka yi su uku nan kowa sulkai ne dan manzo Allah yana auren yar Abubakar wato aishatu yana auren kuma yar sayyidina umaru hafsatu din nan dukansu waɗannan sahabban sulkan annabi ne saboda haka jama'a wannan aure da annabi yana nuna mana in kuna hulɗa da mutum in kana so ku ƙara zumunci ku ƙara aminci to maza ku ƙulla aure a tsakanin kun zama ɗaya kenan gaba ɗaya kuma aure shine yake ƙara ƙulla zumunci dama annabi da ya ga wato sahabbansa irin yadda suke son Allah da manzo Allah kuma dan addini ya ƙara ƙarfi sai ya auri yar manzo yar sayyidina Umaru ya auri yar sayyidina Abubakar sai ya ɗau tasa kuma ya ba Ali kenan an haɗa ya kuma ɗaukan tasa kuma ya ba Usman kaga manyan sahabban gaba ɗaya kowa sirikin kowa ne kenan saboda haka jama'a kada kada wani kwaɗayi ya ɗebe ka kai malami ka ɗau yarka ka wuce almajirai da ita gama haka ake sai ga malami da yasa wai ba zai ba almajiri dan uwansa wai almajiri me yake da shi me zai bata ta ci to kai me me ka ba uwarta ta ci ta haife ta eh ka raina dan uwanka almajiri ka ɗauka wai za ka kai ta cikin daula ai Allah shine mai bada daula sai ya ba wannan din inda kake zaton kuma za ta ji daɗin ta je a dinga wulakanta ta domin ka tsallake darajar ka ka kai inda kuma ba darajar yarka bacci nan saboda haka ku almajirai kun ji yadda annabi yayi in kuna da ƴaƴanku kar ku sake ku aurawa da wanda ba almajiri ba domin in kun ba almajirai yar kaga yan nan ba ta da ikon ka rena wancan miji da aka ba domin in ta rena shi ubanta ta rena kai ku ba ka da ikon ka rena ta domin wannan malami ubanka ne kai kuma saboda haka annabi ya wannan hikima kaga ya auri yar abubakar shi annabi ya zo ya auri yar umaru ya ɗauki yarsa kuma ya ba sayyidi ali kaga ya kuma ɗaukan wata yar kuma ya ba usman kaga su hudu sun haɗe gaba ɗaya kenan to kaga mutum biyar din nan tun daga annabi adamu haskensu yake bayyane saboda haka suka zo suka gama lafiya suka tafi kowa yake da yaya bakininsa kai a tajiri in kana da yarka dama duba a tajiri dan uwanka ka bashi sai su daidaita zaman su lafiya mai sarauta da yarsa ya dauka ya ba sarakuna yan uwansa sai a zauna lafiya malami kuma ya ba almajirai yan uwansa to an koyi da annabi kenan domin aure yana da kufi'i abinda ake cewa kufi'i a aure wato kini in aka ba da aure ba a kininsa ba auren ba zai kyau ba har ma an samu in mutum ya aurar da ya wato kamar kana da kai uba ne mahaifi sai kai tafiya ka bar yarka a gida da kai tafiya ka bar yarka ashe kana da wa a gida ko kuma kana da kani to sai yarka ta isa aure kai kuma can inda kake baka zo ba ba kuma yadda za a aika ma a ce ga yadda lamarin yake to shi wannan wannan naka ko kanan nan naka da yarinya ta isa aure sai ya dauke ta sai ba da ita ya aurar da ita ashe inda ya aurar da ita ba irin kininta inda bai dace bane ya bayar rannan sai uban ya zo da zuwan uban malam shi uban mai mutunci ne mutum ne mai son addini mai kaunar Allah mai son ya ga addinin islama yayi gaba shi ko wannan wan mai kwaɗayi ne shi kuma shi abin da ya damu da shi naira ba ruwansa da wani addini da wani kirki rannan sai ga uban ya zo da zuwan uban malam sai sirikin ya ji labari ai mahaifin wannan yarinya ya zo sai ce bari mu je mai wa baba barka da zuwa malam da zuwansa sai uban ya ga irin yadda yaron nan mijin yarin yan nan tasa yake malam irin siffarsa yadda ka san arni inda a mace yake dama ba za a yi masa sallah ba ya saje da arna gaba daya uban ya samu ya kirawo yar shi uban mahaifin ya ce ya halin mijin nan naki yake ta iya masa bayani ko ta ce masa shi dai mijin nan nawa sallah su ya ga dama ko kuma ni tun da muke bai taɓa gaya min wani sha'anin addini ko ce ga yadda ake wankan janaba ko ga yadda ake alwala ko ga yadda ake sallah uban ya bincike ta tun da bai yaba suran mijin da ya gani ba idan ya ji bata dace da shi ba uban ya samu ya bata auren kuma sai farke auren ya ce na kashe auren domin an yi ba a kan kini ba dama sharaɗi ne kowane mutum da kinin aurensa saboda kaga annabi duk ya ba da 'ya'yansa a gun sahabbansa su ne daidai da shi kuma ya auri 'ya'yansa sahabbansa su ne daidai da shi to jama'a mi koyi da annabi fa yayin nan fa da sayyidina abubakar ya ji ga matan annabi sun bata masa rai shi abubakar sai miƙe tsaye tafi wajen yarsa tana zaune a gun malam da ya je ya kama wuyanta ya dinga jijjigawa ya dinga jijjigawa dan yana bata wuya ta fita daga bata annabi rai ya nema ta fada wa kama umaru shi ma umaru sai ya miƙe tsaye ila hafsat sai ya tafi wajen yarsa hafsatu ita ma tana zaune a gun ka gani ya dinga kama wuyanta ina fusgawa yana jijjigawa ya bata wuya sosai yar tasa kilahu ma kowace ya kulu tana kowane mutum a ciki abubakar na faɗa wa aisha umar na gaya hafsatu yana cewa tas'alunna rasulallahi ma laysa indahu tas'alunna rasulallahi ma laysa indahu suna jijjiga wuyan ƴaƴan ku tambayi annabi abin da ba shi da shi yanzu ke wance ni na haife ki amma ki tambayi annabi abin da ba da shi to jama'a maza haka za ku yi duk wanda ibada yarsa ta kawo kukan miji na bai mun kaza ba a tamfa su ba ake yayi ashe mijin shi kudin sa ba su da yawa sai ta ce wai sai ya sai a tamfar fan 20 yanzu shi da yake da jarin abin da bai wuce jaka hudu ko biyar ba yana nemo miki abinci da safe da rana da daddare kuna ci sannan ki ce so a tamfa guda ɗaya ta fan 20 to kai uba dama idan rigima ta tashi kaji akan wannan ne ka zara ido lalle yarinyar nan daga rannan ma ka ta ƙara cewa ga irin zanen da take so ka san matar da take kaunar Allah take so ta shiga aljanna bata taba cewa da mijinta ga irin zanen da nake bukata ba in ka ji mace na cewa ga irin zanen da nake so a sai min to ba ta kaunar Allah duniya kawai take bukata ai ba ruwanta sutura miji dole ne wa matarsa amma shi ya san daidai karfinsa abin da zai iya ya je ya duba ya so mata in yau ya saya gobe ma ya saya in yana da wadata in kwa ba shi da shi ta kyale shi yayi gwargwadon ikonsa a kwaikwayi annabi da sabon annabi idan kana da wadata duk wata uku ake so ka sauya matanka tufa inda wadata amma in babu in ma sai wata shida ne in ma sai shekara ɗauki hakuri Allah shine mai yalwata kowa amma fa kada uwa ko uba su sake su goyi bayan yarsu akan ai musu tufan da ake yayi wallahi matar da ta tsananta wa mijinta abin da ba shi da iko ubangiji ya ce ran ta alƙiyama sai an bata wani dutse wato dutsen cikin sa wuta aka lullube take cin dutsen daga ƙasa za a ce ta rika hawa dutsen ta dinga jan ciki ta dinga jan ciki shi kwa dutsen wato goce shi aka ba miƙe ki tsaye daidai ba ba kuma shimfiɗe ki ba ta dinga hawa karkashi wutan nan malam tana kwalbe mata fata ciki cikin na konewa Allah na mai da shi sai ta shekara dubu kan ta kure tsawon dutsen sannan in ta je a zaunar da ita shekara dubu a tsoro ruwan dutsen sannan aiwo da ita ƙasa kan ta zo kuma cikin wuta shekara dubu haka za a rike mata matar da take ɗora mijinta abin da bai da iko wai ta ce wai ga zanin da ake yayi ina ruwanki da yayi ai ba wani tufan da ake yayi sai wanda Allah ya ba mijinki iko aure ba dan duniya ake ba dan lahira ake aure ana yin aure ne dan a samu lada a je a shiga aljanna amma mace in da ya zama daɗin duniya za ta ci da aure ai ta yi asara kuma Allah shirye mu to ina dattawa sulkai kuna ji yadda sulkan annabi suke kowanne ya kama wuyan yarsa yana jijjigawa yana yanzu wance ke ce za ki tambayi annabi abin da bai baki ba bai baki ba amma ki tambaye shi Allahu akbar sai su kwa matan waɗannan matan da suka ji haka gaba ɗaya sai suka ce la nus'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shay'an abadan ma laysa indahu suka ce mun rantse da girman Allah ba za mu ƙara tambayar abin da wani abu a gun annabi ba abin da baya ajiye ya ɗauka ya bamu in dai bamu gan shi ba har abada ba za mu kuma ce ba mu kaza ba alƙawarin da suka kenan kaji masu tsoron Allah yanzu in yanzu ne wata irin rashin kunyata ta kai ko da uwar da uban sun ce kar ta ƙara tambayar mijin sai ta ce ai ba su za su yi min zaman auren ba su wance su wance an musu kaza an musu kaza wai ni baba sai ya ce kar a yi min kaza dan haka ma mijin na irena wallahi ni ba zan yadda ba shikenan tashin hankali kuma yo ba kauna Allah take ba kun ji matan waɗannan da iyayen suka yi musu tsawa gaba ɗaya suka tashi suka ce sun rantse da girman Allah ba ma zuwa gobe ko baɗi ba suka ce har abada in ba su ga ba a ji agun annabi ba za su ƙara ci ba su ba sai dai in yi niyya dan kansa ya ɗauko ya ba su Allahu akbar Allah ba mu ikon koyi da annabi to da aka gama wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma sai nufin zai ba matan nan tsoro ya dan hore su kaɗan domin ba da niyyarsa bane Allah ne dama ya ce kirawo matan in ya kirawo su ya tambaye su kuna son cin duniya da adon duniya kuke so to in ku wannan kuke so ku zo in sake ku gaba ɗaya muku kyakkyawan saki to Allah ne ya ce faɗa to ya faɗa to yanzu kuma sai ya shiga ɗakin kowace mace cikin matan nan guda tara sai da aka samu kwana talatin cif annabi bai shiga ɗakin wata mace ba duk ya kyale su gaba ɗaya domin dama Allah ne ya ce ya gaya musu to ya faɗa yanzu wannan kwana talatin yana jira kuma ya ji mai Allah zai ce Allah zai ce ka shiga ɗakin ne ko ku saboda ka ce ɗin nan ku zo in sake ku ya zama saki ba zai shiga ba yana jira kuma ya ji abin da Allah zai ce Allahu akbar to bayan wannan wata guda ya cika sun manazala hazil atu wato sai wata ayar kuma ta sake sauka aka ce ya ayyuha nabi kulli azwajika ka gani hata balaga wato almuslimatu min kunna ajran azima to sai da aka kai bakin iya wannan aya gaba daya aka sauko da ita to manzo Allah da iji kuma ashe Allah ya ce kenan waccan magana da yayi bata sakan masa matansa ba ya sake koma dakunan su to da manzo Allah zai fara kuma shiga daki bayan wata bayan wata gudan nan fabada bi aishata sai fara shiga dakin aishatu tukun yar abubakar din nan fatsala ya aishatu da manzo Allah ya shiga yace ya aisha tace labbaika ya rasulullahi inni uridu an uridu an urida alayki amran ahabbu Allah ta'ajali fihi hatta tastabshiri abawaiki Allahu akbar qala wa ma huwa ya rasulullah fatala alaiha al-ayata qalat afika ya rasulullahi astashiru abawayya wato abinda annabi ya ce da aisha da ya je ɗakin sai ce aisha ta ce na'am zan gaya miki wani lamari wanda ba na so ki gaggawa ta zartar da wani abu dan kanki in na baki wannan shawara kar ki ce ga yanda nake so go- ko ga yadda ba na so a cikin lamarin yadda nake so da ke hata tasta shiri a bawaiki ki je ki shawarci uwarki da ubanki tukuna akan magana kalar wa mahuwa ya rasulullahi tace menene abin da zaka bani shawara ya rasulullahi har in je in shawarci uwarta da uban nawa menene kake nufi sai manzo Allah ya karanta wannan ayar qalat daga nan sai sai nana Aisha Allah ya kara yadda da ita sai tace a fi ka ya rasulullahi astashiru abawayya yanzu cikin lamarin ka ya rasulullahi kai mijin aure na in ka gaya min magana sai na shawarci uwata da ubana sannan da in biya ma bukatarka ya rasulullahi ai wato abinda Aisha take nufi anan tana nuna wa mata 'yan uwanta kada mace mijinta ya ce ga abin da za a yi ko ga abin da ba a yi ba abin ku ya zama ba saban Allah bane ta ce wai sai ta je ta ga uwarta da ubanta ta ce ai kai mijin nawa kafi uwata kafi ubana idan mace na da miji hakika mijin nan abin da za ta yi duka wato ya fi uwarta ya fi ubanta domin in mace ta bi uwarta ta bi ubanta amma ba ta bi aure ba kaga yar wuta ce amma in ta bi mijinta tana kyautata iyayenta kuma yar aljanna ce su iyaye ba wani biyayya da za ta yi musu bayan ta yi aure sai dai kyautatawa kawai in ta samu na dama ta aika musu da alheri gwargwado tufa ne dan sule ne dan gora ne kuma sun an yi daɗe ta ce da mijin za ni in gaishe su in mijin ya ga dama ya ce tashi mu tafi tare tafiyar ma ta fi daɗi in bai ga dama bai haɗa ta da yaro su tafi gaba ɗaya je a gaida iyayen amma mace ba ta da ikon ta ce za ta unguwa mijin ya ce zon kai ki ta ce a ba za mu ba ni kaɗai za ni ko haɗa da yaro a'a in mace ta faɗa haka dama ta nuna fasika ce ita mace ba ta da abokin tafiyar da ya wuce mijinta kaji Aisha ta ce ya Rasulullah yanzu cikin abin da zan maka kana son wani abagu na ya Rasulullah har sai na je na shawarci uwata da ubana a'a bal aktarullah wa rasulahu wa daral akhirata ni na zaɓi Allah na zaɓi manzon Allah kai ɗin nan na kuma zaɓi lahira bana bukatar wani shawarar uwata bana bukatar shawarar ubana bana bukatar adon duniya da cin duniyar kuma ni kai nake so kawai annabi ka ji abin da Aisha ta faɗa kenan ta ce ta bar maganar uwa ta bar maganar uban bata ma gaya musu ba balle sannan kuma ta bar daɗin duniya ta bar kawar duniyar ta zaɓi Allah ta zaɓi manzo Allah ta zaɓi gidan lahira Allah ya bata aljanna abin da ta faɗa kenan wa kulluhunna qulna kama qalat aishatu kowace ta taso kuma ya ta gaya annabi sai annabi ya ce ki je ki shawarci iyayenki akan maganar nan da Allah ya saukar cewa kina son duniya ko kon sake ki sai kowace ta ce ya rasulullahi ba ni da shawara da uwata da ubana na zaɓi Allah na zaɓe ka kai annabi na zaɓi kuma aljanna saboda haka ni zan zauna a gunka har abada kowace su tara nan sai da ta gaya annabi haka Allahu akbar fa shakara lahunna zalika sai manzo Allah da yaji duk sun faɗi wannan magana sai ya ce to nagode muku Allah ya saka muku da alheri fa anzalallahu bayan wannan alkawari da suka ɗauka tsakaninsu da annabi cewa sun bar uwarsu ma'ana ba za su yawarci uwar ba ko da ba ta son auren tunda annabi yana son 'ya'yan ko da uban zai ce su bar auren tunda annabi yana son auren matan suka ce sun zaɓi Allah sun zaɓi annabi sun zaɓi gidan lahira a maimakon cin duniya ɗin to wannan magana da suka zaɓi Allah da annabi ɗin nan fa anzalallahu ubangiji sai ya kawo tukuici ya ba su matan dama Allah shi ya ce a shawarce su to sun bi Allah sun bi annabi yanzu ga tukuici kuma Allah ya ce to ga ladan tukuici zan ba ku daga duniya tuko Allah ya ce kai kuma ya Muhammadu tunda matan nan sun yi alƙawarin sun bar komai na duniya kai suke so to bai halatta nan gaba daga matan nan tara har abada ba za ka ƙara aure ba kuma kar ka ƙara aure kuma matan nan tara kuma da suka yi maka wannan alƙawari sun shi ka zama Allahu akbar ka ji wannan mata da suka yarda da Allah Allah kuma ya ba su kasan mace ba abin da take ki kamar kishiya to tun da yake sun ɗauki wannan alƙawari Allah ya ce ba za a sake muku ci- kishiya ba kuma Mm. to me kace وإن كنتم لا تريدون الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم أجرا عظيما
wato da aka ce suka zaɓi lahira ɗin nan saboda haka aisha saboda zaɓen lahira da ƙin duniya ruwaya an karɓo hadisi anna aisha ta wato na na aisha da kala alaiha samanu na alfu dirhamin wata ran an taɓa bata kuɗi daga baitul mali wato sisi dubu tamanin kamar yanzu a ce naira dai dubu tamanin aka ware a baitul mali aka bata don ita matar annabi ce annabin kuma ya tafi aljanna saboda haka wannan naira dubu tamanin ta zauna ta rika ci tana yin sutura in sun kare ta kuma yin magana kuma ɗebo mata a baitul mali ya da aka kawo aisha wannan kuɗi naira dubu dubu gida tamanin ɗin nan fa amara jariyatuha bi tabriqatiha tace da wata mm, baiwa ta ta mai mata wanke wanke da share share tace wance tace na'am kin ga kuɗi ga sunan misalin naira dubu tamanin ɗauki maza ki je ki rabar da su saboda Allah fafara ƙadawa malam ta je duk ta rabar da kuɗin nan naira dubu tamanin fi majalisin wahidin a gurin jama'a ɗaya da ta tar da su ta ba wannan ta ba wannan bai wannan sai da ta rabar da naira dubu tamanin ɗin falan ma fara gat yayin da ta ƙare raban ɗalabar aisha ta min ha shay'an ta faɗur bihi wa kana sa'i matan fa in falam ta jiri min ha shay'an Allahu akbar ashe ka ji sanda aka kawo naira dubu tamanin ɗin ita aishar ba ta da kosule ɗaya a gidanta amma saboda kin duniya da zaben Allah ya bata aljanna ta ce aje a rabar da wannan naira dubu tamanin saboda Allah ko sule bata dauka ba kaji kuma tana azumi a rannan malam sai da aka je aka rabar lokacin buɗe baki yayi da yayi sai ta kira wannan baiwa da ta ba raban kuɗin ta ce wance ta ce na'am zo mana ki ba mu cikin abin da kika rabar ko kin rage wani abu baki gama rabarwa ba ki bani dan wani abu zan so abin buɗe baki ta ce ko sisi babu a guna duk na rabar musu Allahu akbar ku ji wannan irin imani na nana aisha Allah ya ƙara yadda da ita to me kace
يا نساء النبي من يأت من كل فاحشة مبينة يضاعف له العذاب بمبين وكان ذلك على الله يسيرا
wa in kuntunna tunilla Allah wa rasulahu in matan nan kun zaɓa Allah da manzansa da gidan lahira fa inna Allah adal lil musinati minkunna ajran aziman Allah ya ce a gaya muku in dai kun zaɓa Allah kun zaɓa annabi kun zaɓa aljanna to Allah ya ce a gaya muku ya tanadar wa dukkan mace mai kyautatawa sauranta daga cikin mata na daɗin ko na yanzu Allah ya tanadar mata ajaran aziman lada mai girman gaske shine aljanna fakatarnal akhirata ala duniya shine matan suka yi mubaya da annabi suka ce duk sun zaɓi Allah sun zaɓi annabi sun zaɓi lahira ba sa son duniya ba sa son adan duniya balle su ce ai mana zane iri kaza shi ake yayi Allah ya kiyaye mu to sannan kuma da suka zaɓi lahiran nan ka san in mutum ya ce yana ƙaunar Allah sai Allah ya gaya masa ga abin da za ka yi ga abin da baka yi ba kuma sai ubangiji ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam man ya timin kun nabi fa shatin a cikin ku ku taran nan duk wacce ta zo da wani abu mummuna mu bayyanatin wanda yake a sarari aka samu ku lalle ta aikata wannan abin yudha'ab lahal azabu dhifaini Allah ya ce za a ninka mata azabar wata wacce ba matar annabi ba hannunki biyu wa kana zalika ala Allah yasiran ninka wannan azaba gare ku a maimakon wata Allah ce mai sauki ne a wajen Allah domin dama haka iki wato gwargwadon darajar mutum gwargwadon ladansa gwargwadon darajar mutum gwargwadon zunubinsa yanzu idan wani ya laifi aka bashi zunubi wato guda goma wani kuma in ya sai a rubuta man laifi ishirin a gurin idan wani ya ibada aka bashi lada goma wani in ya kamata sai a bashi lada ishirin kuma saboda gwargwadon darajar su ba ɗaya bane saboda haka Allah ya ce to in dai kuka saba Allah ku matan annabi za a yi muku azaba ninki biyu akan wacce za a yi wata in ba matar annabi ba Allahu akbar wato saboda darajar su Allah ce a zunubin su wato ninki biyu ne ga na wani ladan su kuma haka iki uhum. me kace ومن يكن منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين وأدعها لها رزقا كريما Eh, wato an ce a ninka musu wannan azaba ai salan abu ne mai sauki a wajen Allah fala yubalillahi bi ahadin Allah bai kula da wani mutum ba wa in azuma rutubatahu komai darajar ka in dai ka saba Allah Allah in ya tashi ma azaba ba ya duba wani darajar ka domin babbar daraja ta ka tsoron Allah tunda ka ba tsoron Allah baka da daraja kuma falaysa amrullahi domin irin al'amarin Allah na wanda yake yi a cikin bayansa nazartar da hukunci a wato falaita ka amrul khalqi bayan lamarin abin halitta bane irin al'amarin Allah na hukunci da yake a bayansa ba irin hukuncin da bayi suke a cikin bayan Allah bane bi tarki ta'zibil aizzati haisu aznabul aznabul kasratu ka gani eh auliyahin wa walhim bal karamu inda Allah huwa taqwa wato kaji shi ubangiji yace su bayan Allah idan ɗaya a cikin mutane masu daraja ya laifi to ba za a yi mar azaba kamar yadda za a yi wa mara daraja ba alal misali sai aka ce ai wannan gashi dan sarki ne amma ya je ya yi zina an kama shi da shidu guda hudu amma ubansa shine akan gadon sarauta to kaga abin da ya kama inda shaidu inda ya taɓa yin aure sai a zo a jefe shi ya mutu kawai to amma kaji ubangiji ya ce to mu abin halitta ba haka muke ba idan aka ce kamar ɗan sarkin nan komai shaidu in yayi abin in dai ba kamar wato sabon annabi ne suke halifa ba wallahi ba za a kashe wannan dan ba duk murɗa murɗan da za a sai an murɗe maganar wato a zama da maganar ma a ce ƙarya ake yi sun zabar wa ɗan azabar lahira akan a yi masa hukunci a duniya ku kaji shi lamarin Allah ba haka yake ba Allah ya ce komai darajar ka in dai ka saba masa to nan ne ma zai fi maka azaba kai mai daraja da kake mai daraja ka saba Allah sau goma in wani yayi a zunubi goma za a bashi wanda ba mai daraja ba in za a bashi zunubi ishirin a maimakon sako goma to kai mai daraja da kake gani a wajen Allah in ka saba mar sai baka zunubi guda arba'in kuma ya ninka ma kenan ba ruwansa da wata darajar ka ba irin duniya ba kaji domin a duniya kaji idan azana burka sarata awliyaihim idan masoyan masu hukunci suka yi laifi wai shi mai hukunci kaji ashe yadda yake yi wato in yana da wani masoyi sai masoyin ya je ya sata ko masoyin ya je ya zina ko masoyin nan ya luwaɗi ko masoyin nan ya kisan kai ko ya wani laifi dai sai aka kawo shi wajen wanda zai shari'ar wanda zai shari'ar da ya duba ya ga ashe wannan mutum ga irin dangantaka tsakaninsu da shi akwai soyayya ko akwai mutunci ko akwai sabo kaji ba zai masa hukunci kamar yadda yake wa kowa ba wato wai sai ya rage hukuncin saboda ai masoyinsa ne wannan ya zai zartar da hukunci kamar kowa to kaji shi Allah ba haka yake ba Allah idan mutum ya yi laifi to sannan zai tsananta maka azaba kuma domin ka nuna kai ba masoyin Allah din bane wa awalahum ashe kaji wato fadawa ma idan sun yi laifi ashe ba a yi musu hukunci kamar na kowa ashe kaji wai wanda aka saba gani a fada in kusa da hukunci yake ko kuma mataimakinsa ne ran da ya laifi ba za a yi mar hukunci kamar wanda aka daga nesa ba wai shi sai a rarrage a rarrage ko kuma ma gaba ɗaya danne maganar ba za a yi ba haka su na duniya suke masu hukuncin duniya aka ce to shi Allah ba haka yake ba ya Allah yake nasa hukuncin aka ce balil karamu abin da yake daraja a wajen mutum inda lahi inda ga Allah ne kake so ka ji mutum mai daraja to huwa tuka tsoron Allah kawai in kana da tsoron Allah komai lalacewarka in gari waye ka ɗau gammanka ka je kai dako amma abin da Allah ya ce ayi kana yi abin da Allah ya ce a bari ka bari wallahi kafi mutumin da zai shiga ba gobara ya je ya saba Allah a gun Allah kafi daraja sai ka ga a lahira wanda yake daraja ta kai ya shiga ba gobarar in dai za shi da ita ishagiya in dai za shi da ita izina in dai za shi da ita wani abu wanda Allah ya hana ba tare da tsoron Allah ba har ya mutu akan wannan ran tahir kiyama sai ka ga dan dakon nan mala'iku na raka shi aljanna wannan kuma ana jan goshin sa a ƙasa za a kai shi wuta tunda Allah ya ce alkaramu inda lahi atuqa girma da wata daraja a wajen Allah tsoron sa kawai inna akramakum inda lahi ataqikum ko Allah ya shirye mu to saboda haka jama'a kar wani ya tinkaho da wata daraja cewa ni babban malami ne ni babban makarancin alkur'ani ne ni babban mai ilimi ne ni babban sharifi ne ni babban mai kuɗi ko babban sarauta ba ruwan Allah da waɗannan abin da Allah ya kula da shi abin da ya ce a yi ka aikata kawai abin da ya ce a bari ka bari ka gama samun girma kenan amma mutum ko sharifi ne shine da dangin annabi wallahi in ya dinga saban Allah in ya je lahira sai Allah ya mar azaba ka kusan a zahirin duniya ba mutumin da yake da daraja kamar sharifi domin duk abin da ka sani na darajar duniya ba wanda ba za ka iya nemasa ka same shi ba amma duk inda ka kai da kokari da sanin lakani ba za ka zama sharifi ba sai dai a ce kana da maganin wuta kawai amma ba a ce ma jikan annabi ne kai ba to amma ko sharifi in dai yana saba wa Allah ya je ya zina ya je ya sha giya ya je ya karya ya je dukkan abin da yake kaba'ira sannan ya mutu yana bitu ba wallahi ran ta kiyama sai Allah ya mar azaba ai wuta ba ita kadai Allah yake azaba ba in wutar ma tunda annabi ya addu'a ya ce kar wuta ta ci su akwai wani abin da ya da ya futa azaba ma alakira akwai wani ruwa da ubangiji ya aje ana ce masa zamhariru aka ce idan aka kai mutum kusa da ruwan sai ka ji kashin sa yana ƙara yana gargajewa saboda sanyin ruwan Allah ya kiyaye mu saboda haka jama'a wato illa akramakum da illa da kar mutum ya takamar daraja tare da saban Allah kiyaye wannan shine bakin darajar bawan Allah Allah shirye mu to me kace ومن يذل منكن لله ورسوله ودون ذلك أن يؤتي أجر ما يداني وأدعانا رزقا كريما Ubangiji ya ce wa man yaqadum minkunna lillahi wa rasulihi a cikin ku ku matan nan na annabi da dukkan matan duniya kuma gaba daya amma wannan akan matan annabi ake magana tukun domin su suka fi kowace mace daraja Allah ya ce cikin matan nan na annabi wacce ta bi Allah ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana sallah tana azumi ta samu abin da ya kai gwargwadon nisabi ta fidda zakka in tana da abin fitarwa sannan ta bi aurenta ta tsare jikinta ta tsare farjinta ta tsare harshenta da idanta da kafarta da cikinta ubangiji ya ce to duk matar da ta haka wata amana salihan tana yin ayyuka masu kyau nutu ha ajar ha marrataini za a ba ta lada kuma ninki biyu akan wata mata wacce ba matar annabi ba idan mata ta mundan ta mumine ta bi Allah Allah ya ba ta lada goma akan ibadar da ta yi in matar annabi ta yi kamar wannan ibada sai Allah ya ba ta lada ashirin kuma saboda darajar annabin me yasa za a yi mata wannan irin abin da ta yi aka ce i akwai dalili kaga dai na farko ga bin nan da aka faɗa ta bi Allah ga tsoron Allah sannan ta tashi kuma ta yi wa annabi aiki ka san shi annabi yadda matan nan ta yi ma aiki to kai namiji komai daraja ka ba kai annabi ba saboda haka ashe aikin da ta yi wa annabi ya fi aikin da kowace mace kuma ta yi wa mijinta saboda haka in ta saba annabi laifinta kuma ya fi kowane miji aka saba kuma ladanta ninki biyu akan ladan wata mata zunubin ta ninki biyu akan zunubin wata mata in dai matar ta annabi ce kuma Allahu akbar to shine Allah ya ce bayan wannan ninki biyu na ladan kuma wa ta dana laharis dan kariman Allah ya tanadan mata arziki mai girman gaske shine aljanna bayan aljanna kuma a ƙara mata ni'ima wata daban a cikin aljanna kuma saboda ta bi annabi Allah ya ba mu ikon bin annabi to me kace يا نساء النبي لا يكن قاد من النساء إن اتقيت Mm.
فلا تعضن بالقول ولا أبدلي في قلبي مرض وكن قولا معروفا
Ubangiji dai yana yi wa matan annabi wa'azi har yanzu, Allahu akbar ka ji annabi, wannan annabi da daraja iki. Wato mu kaga an ce mi wa matanmu wa'azi, ka ji annabi Ubangiji ne ya karɓi wa'azin da zai yi wa matan shi annabi wato ga shi yanda ya faɗa ga kuma Allah ya karɓa yana yin wa'azin, yana yi wa matan na annabi wa'azi. Shi annabi ya huta ma kenan Allah zai wa'azance su. Allah ya sake cewa ya nisa annabi'i ya ku matan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ku tuna faɗar sunna ka ahadin minan nisa'i ba dan ba ku fi kowace mata- mace daraja ba in ittaqaitun Allah sai kun ji tsoron Allah ashe ka ji su ma matan annabin ba za su fi kowace mace daraja ba sai da tsoron Allah Allahu akbar inna kunna azamu domin kun fi kowace mace daraja matar da za ta zo ta kama jikin annabi ta rike ta kama jikin annabi ta kama su masa ta taje ta kama gemunsa ta taje ta je ta wanke masa kansa ta gyara masa yaushe za a haɗa ta da wata mata kuma daban Allahu akbar Eh, amma ka ji sharaɗi kuma su ji tsoron Allah fala ta ka ba ana bil qauli Allah ya ce ya ku matan annabi kar ku rika yin magana ƙasa ƙasa ga maza duk namiji in za ku yi mar magana kar ku yi magana ƙasa ƙasa da muryar ku domin in kuna maganan nan ƙasa ƙasa faya da ma'an lazi fi kalbihi maradu wato wanda munafunci yake zuciyarsa sai ya tsammanin ko kuna son su ne wa kulna qaulan ma'rufan in za ku faɗi magana dai ku faɗi magana ta alheri min gairi khudu'in amma kar ku kankan da kanku ga kowane namijin duniya wannan kuma ba hususiyar matan annabi bane kawai ka gani duk matar duniya in dai aure take ba a yadda ta riƙe wani ma- namiji ba mijinta magana ƙasa ƙasa ta neman ladabi har tana rangwada ba to fasika ce wannan duk mace in za ta yi magana da miji wanda ba nata ba kar ta yi mar magana a hankali yadda zai ji daɗi domin wani in ya ji tana rausayan maganan nan sai sha'awar ta ta kama sha'awar wannan matar ta kama shi kuma in ma bai sha'awar ya ce zai zina da ita ba sai ya ce ina ma wannan mata matarsa ce to kaga abu ya ɓaci kenan saboda haka ku mata in za ku yi magana da kowane namiji ku yi magana muryar ku da ƙarfi yadda namiji yake amma in za ki wa mijinki magana ki yi maganar ƙasa ƙasa kuma sannan ki sunkuya ƙasa ki durƙusa ki mar iyakan ladabi sannan ki masa magana kar mace ta sake ta yi magana da namiji wato wanda yake mijinta magana da ta fi tasa yi a ƙarfi in ya faɗa da ƙarfi ke ko faɗa hankali in ransa ya ɓaci ke ku ki bashi hakuri kar ki sake yana faɗa kina faɗa alamar yar wuta kenan Allah kiyaye mu kun ji matan annabi ma kenan an ce su magana wato a hankali ga mijinsa annabi amma namijin duniya duka in ba annabi ka su mar magana a hankali yanzu muka sabanin namu kenan yanzu duk mace in ka tara tana magana tana wani rausaya da wani rangwada to ba mijinta bane namijin in ka wuce ka ce kai wacce mace da kirki tace duk yadda take wa mijin mijin nata sai a ce da kai ba mijinta bane mijin wani lokacin sai ya magana uku ma bata ansa ba lalatacciya kaji shedan ya gyara mutum mijin wani kuma Allah ya kiyaye mu jahilci yayi mana yawa matan mu jahilai mazan mu jahilai banda aikin barna ba ka ji wani abu tsakanin maganan mu da aikin mu da auren mu da komai barnarsa ita ce mafi yawa saboda ba mu sani ba Allahu akbar ka ji wannan magana ga ta shirya alkur'ani yadda mata za su bi aure amma ina wa qulna qawlan ma'rufan ku riƙa yin magana mai daɗi ga mazanku ga wani namiji ma ku faɗi magana mai kyau amma ba magana wacce za ku sunkuyi da harshen ku ba ku faɗe ta a sarari kawai Eh, to me kace وقرن في بيوتكن ولا تبرلن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليسمع أنكم الرجل آل البيت ويطهركم تطهيرا
Eh, ubangiji ya ce da matan annabi ɗin nan da matan duk duniya ma gaba ɗaya wa ƙarna fi buyutukunna bayan kun bi Allah kuma kuna kiyaye harshen ku sannan kuma ku tabbata a cikin ɗakin ku kar ku yi yawo matar da take ƙaunar Allah take ƙaunar ta samu aljanna kar ta fita waje kar ta yawo a kwararo bare ta je kasuwa in ka gama ta kasuwa to ka san wannan mata dama ta ki Allah kinan ta ki annabi amma matar aure ta kirki kwararo ma ba ta yawo sai da larurar gaske sannan irin fitar da za ta yi kuma daban take in larurar ma ta kama Allahu akbar wala tabarrajina kar ku dinga fita kuna bayyana jikinku kuma a sarari kuna yawo bazazar bazazar a gari tabarrujar jahiliyatul ula irin yawon da mutanen jahilan da can suke yi ma qablal islami wato abin da yake ma tun ba a saukar da addinin musulunci ba da haka ake sai mace ta- ta fito ta- ta je yawo mace ta je kasuwa mace ta je inda ta ga dama sanda ba a soma musulunci ba da musulunci ya zo aka ce to kar matar aure ta sake haka ashe yanzu kaga in mutum ya bar matarsa tana yawo wato ya fice daga abin da musulunci ya ce ya koma abin kafiran farko kuma kenan in dai mutum ya bar matarsa tana yawo kaji ashe tun musulunci bai zo bane mata suke yawo na aure da musulunci ya zo ku aka ce duk wanda ya bada gaskiya da Allah da alkur'ani kar ya sake matarsa ta fita waje sai akan larura laruran ma in za ta fita irin yadda za ta yi daban yake Allahu akbar Allah mun gode maka da ka kama wani zamani yau gashi wai an ce wato zamani dama yana zuwa sai a ce ga abin da Allah ya ce mutum ya ji ya ƙi mutum ga a ce ga abin da annabi ya ce ya ji ya ƙi saboda zaben duniya akan lahira yanzu nan gaba sai ka ga mutum da matarsa ta aure ma suna yawo a cikin mota suna zaga gari kowa na ganin sa yana ganin ta in ya ga dama ma ya dauke ta su je wani garin kuma sannan kuma ya ce aure suke da wannan matar ashe ka ji irin wannan yawon tun ba a so mu addinin musulunci ba aka yi yau kuma ga mu musulmi wai mu mayi muke to yanzu abin da ba a so musulunci ba aka yi shi kana musulmi kai shi ya- ina ka koma kuma ka zaɓi wancan farkon da ba musuluncin kenan musulmi mu kiyaye kanmu wallahi mata ku tsare kanku ku zauna kar mijinku ya ce ku zauna sannan bayan ya tafi inda za a yi kusaci jiki ku fita matar da ta yi sata fita ta shiga uku ran tashi alkiyama miji ya tsare matarsa ya bata ci ya bata sha ya mata sutura lalle kuma ita ta kiyaye mutuncinsa kar ta fita baya nan sannan kar ta yi magana da wani namiji kuma sai mijinta ko haya kuke alal misali larura haya ta kaɗa ku domin larurar haya tana faruwa alal misali ku maza sai kuka kasance ku uku ne a gidan ko kuma ku biyu ne a gidan to ga kunan kowa da matarsa a cikin gidan to gidan nan idan dai kun ba da gaskiya da Allah da alkur'ani kar wani ya sake ya kawo wani namiji gidan kar kuma cikin ku ukun nan wani ya zauna ina hira da matar ɗaya a cikin gidan haya kuke ga matar ka ga matar wannan ga matar wannan ku bi ko ku uku to Allah bai yarda wannan namiji ya zauna da matar wancan suna hira wai dan amana ba ba wata amana gun mace ka ce za ku yi hira dan kuna haya gida ɗaya to sai ka shiga ɗakin kuma ka kwana domin daga hirar kuma sai kwanciya ko dan kin Allah wai ai tare muke na amince masa ya amince mu wato kai ka fa Allah sanin abin da zai zama daidai da Allah ya ce kar a yi dan kuna haya kawai sai ka sata a gaba ku kama hira wa ai mata abokin zama na ne idan ma ku kada zama da wani fasikin banda banda ku kanku ma in yana da aboki ma sai ya ce wai a zo gidan gaba daya ai gidan faya ne wa zai hana ni shigo ba wanda zai hana ka amma za ka tadda Allah kuma tun da ka ci mutuncin yan uwanka alkur'ani ka fara karyatawa tukuna ka gani an ce kar wani namiji ya ga matar wani in ba matarsa ba sai akan larura dole ubangiji ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ko wa yafazu furujahum a gaya wa duk wanda iya yarda da Allah da alkur'ani in zai ga mata ba matarsa bai rintsa idansa ko ya gudu min absarihim aka ce su rintsa idansu duk mumini in zai kallaci matar da ba halaliyarsa ba to ya rintsa idansa Eh? ita ma matar aka ce ya gudu min absarihinna wa yafazna furujahunna wala abdina zinatahunna ko ita ma matar da ta yarda da Allah da ranar tashiyar kiyama kar ta bude ido ta kallaci namijin da ba mijinta ba kar kuma ta yi ado ta nuna mijin da ba mijinta ba idan ku ta sake ta ya karanta alkiyama za ta haɗu da Allah abinda Allah ya aiko a yi shi ba fasawa zai ba in ku ba mu ji tsoron haɗuwa da Allah ba Allah ba zai ji tsoron mu ba to jama'a kun ji fa wannan bala'i da muke ciki sai ka ga mutum sankam sankam ya shiga gida wai gidan abokinsa ne yanzu kai dan Allah dan uwana kana musulmi kace abokinka ya shigo gidanka bayan ubangiji ya ce da annabi kar sahabin da ya kuma shiga gidan annabi ka san kuɗin kirki kake takama baka yi kamar annabi ba idan kuma abokin naka ne ka yaba kirkinsa bai kai sabon annabi ba sabon annabi ba su bar duniya ba da ransu da lafiyarsu Allah ya ce a gaya musu yi musu gafara ma duk abin da suka ga dama su aikata ya wara su goma ne ya ce yi musu gafara aljanna ta su ci amma ubangiji ya ce kar su ƙara shiga gidan annabi sai dai annabi ya kira su akan abin da yake ya kamata sannan in annabi ne zai kira su kuwa kaga ca zai ce da matan su shiga su ɓuya a ɗakunan su sannan in sun shigo sun gama bukata sun fita matan kuma su fito sai ka ce wai kai ka amince wa amininka wato kai darajar ka ta fita annabi ko ku amininka ya fi sabon annabi daraja da Allah ya hana su suka yadda to ashe jama'a kun ga muna cikin halaka kenan dan yanzu cikin musulmi sai ka kirga arba'in a cikin dubu wanda yake barin aminin su na shiga gidansa in ka ce me dalili ce na amince masa wannan ba hujja bane abinda Allah ya hana komai kyansa to a baki komai wuyarsa kuma in Allah ya ce ai dole ne mutum ya matsa iya kokarin sa to maza ku kirya mata masu shirya lalle ne in an wasa mutum ya gama sallah da azumi akan karyata aya ɗaya ta alqur'ani ya zama dan wuta kuma domin an ce aya dubu shida da mai tan da goma sha hudu idan ka yarda da dubu shida da mai tan da goma sha uku guda ɗaya ka ki aiki da ita kace baka yarda da ita ba ubangiji ya ce sauran ma ka karyata su domin duk ni ne na aika da su ka gani yanzu kamar mutum ne yana da misalin 'ya'yansa guda hudu sai ka ware guda uku kace kana kaunarsa amma ɗayan nan kace da za ka samu dama da ka kashe shi yanzu dan Allah uban nan zai kaunace ka to ashe in kana son su ka so su gaba ɗaya in ku baka so karbi da su to haka ayoyin nan suke duk abin da Allah ya ce da mu mu bi shi in ku ya ce mu bari to mu bari tun girma da arziki Allah shirye mu ta Allahu akbar sannan bayan matan sun zauna a ɗaki bayan wa ƙarfafi biyu tukunna bayan kun zauna a ɗakunan ku mata ka ji Allah ya ce ashe ba zaman kawai za a yi ba ashe in an zauna ba shiru za a yi a cikin ɗakin ba a'a me za su yi ka gani wala tabarani tabarani jahili wa kimna salata bayan sun zauna a ɗakin kuma su tsaye da sallah daidai wa daida yadda Allah ya ce a yi ta ba wanda yake da ikon kuma ya tsaye da sallah sai ya nemi saninta domin tsaye da sallah wuya ne da shi sallah ce ba ta da wuya yin sallah kan ba shi da wuya amma a ce wane ya tsaye da sallah yadda Allah ya ce a yi ta don ya samu sakayyata wannan a cikin maza sai ka tara goma sannan ka samu uku ko biyu amma sauran sai ga duk sallah suke kawai ba masu tsaye da sallah bane kaji Allah ya ce mata ku tsaye da sallah mace ta san hukuncin ruwan da za a yi alwala da shi da wanda ba za a yi ba ta san hukuncin ruwan da za a yi tsarki da shi da wanda ba zai ba da wanda wato zai wankan janaba da wanda ba zai ba da wanda zai wankan haila da wanda ba zai ba da wanda zai wankan jinin biki da wanda ba zai ba sannan ta san ruwan da za a iya yin alwala ta cika sosai a yi sallah da shi kuma san yadda ake yin sallar tufan da ya kamata a yi sallah irin shigar da za ta yi in za a yi sallah dan mace zanan nan namu na uku turmi da ake sayan turmi ɗaya a yanka uku rabi a yi riga rabi a ɗaura rabi a yafa to wannan ba da su ake sallah ba ba da wannan ake sallah ba domin wannan ya nuna tsarecin mace turmi ɗaya ne kace a yanka uku an yi zane an yi riga an yi mayafi to ba zai sallah ba wannan domin in mace za ta yi sallah gaba ɗaya ubangiji ya ce sai ta tattara cikin lullubi gaba ɗaya sannan ta yi sallah yanzu wannan lullubin zai lullube ta gaba ɗaya ne ba shakka a jikinta sai an ga gurin da yake ya haramta a gani ɗin to in ku haka ne sallar ba ta yi ba lalle ne kai namiji ka sai wa matanka kayan kayan sallah riga wacce za a gwada sai ta zuba a ƙasa ta rufe hannayenta sannan kai mata mayafi kuma ƙato ka kawo ka ce wance ga kayan nan na sallah ne da kin gama sallah ki tube ki tube da za ki da kin yi alwala za ki sallah ki sa